إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فمن اتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب المسلم بإيمانه وتقواه واستقامته على الدين كريم لا لئيم عزيز لا ذليل قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إن من الصفات المذمومة والعادات الذليلة ما ابتلي به بعض الناس في أخلاقهم من جريمة التسول وإنزال الحاجات بالعباد وطلب الأرزاق منهم والمتسول هو الشخص الذي يتعيش في المسألة يتعيش من المسألة ويجعل منه حرفة له ومصدرا للرزق عباد الله المسألة محرمة من غير ضرورة شرعية أو حاجة ملحة قال تعالى في وصف الم... في وصف الفقراء المؤمنين للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وقد جاءت نصوص السنة التي فيها الوعيد الشديد في تحريم السؤال وأن من أنزل حاجته وفاقته بالناس فإنه لا تقضى ولا يشبع لأن من تعلق بشيء وكل إليه ومن كل إلى الناس أمره فهو خائب متأب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقه فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل رواه أبو داود والترمذي وأقسم الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله عنه ألا يسأل أحدا شيئا لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل ينزع البركة من ماله قال حكيم رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى متفق عليه السائل عباد الله مستحق للوعيد في الآخرة فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه وقال من سأل, من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رزقنا الله العفاف والصبر والتقى والغنى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد فيا أيها المسلمون وقد قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى أن السؤال حرام في الأصل وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة وإنما قلنا إن الأصل فيه التحريم لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة الأول إظهار الشكوى من الله تعالى إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه وهو عين الشكوى الثاني أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله بل عليه أن يذل نفسه لمولاه فإن فيه عزة فأما سائر الخلق فإنهم عباد أمثاله فلا ينبغي أن يذل لهم إلا لضرورة وفي السؤال ذل للسائل بالإضافة إلى المسؤول الثالث أنه لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالبا لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب عن طيب قلب منه فإن, فإن بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الآخذ وإن منع ربما استحيا وتأذى في نفسه بالمنع إذ يرى نفسه في صورة البخلاء ففي البذل نقصان ماله وفي المنع نقصان جاهه وكلاهما مؤذيان والسائل هو السبب في الإيذاء والإيذاء حرام إلا بضرورة واستدل العلماء على جواز المسألة لمن توفرت له شروط بنصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشه ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة صحت سحتا يأكلها صاحبها سحتا ويترتب على هذا الخلق من المفاسد وضياع كثير من المصالح وكم أضر بالمجتمع ففيه التعود على التكسل على التكاسل وترك الإنتاج والعمل والاعتماد على الآخرين وإهدار لكرامة الإنسان وضعف الثقة بالله نعوذ بالله من الضلال lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙonsa subhanahu wata'ala tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiratar babu wanda ya sai batar da shi hakanan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya sai shiratar da shi ina shaida lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da duk wanda ya bi tafarkinsa da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ƴan uwa musulmi wannan juma'a ta mu yau muna goma sha biyar ga watan almuharram hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu a ƙidayen miladiya yau hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin za ta yi magana ne akan haramcin roƙo da roƙe-roƙe da ɗaga ido akan ababen da mutane bayan Allah suka mallaka da nuna kwaɗayi da nuna buƙatuwa zuwa ga abin da ke hannun mutane domin wato a wannan zamani namu mun shigo wani irin zamani wanda kamewa da haƙuri yama mutane karanci waɗansu suna roƙo akan sun cancanci su roƙa waɗansu kuma waɗanda yake su ne mafi yawa za ka ji roƙon da suke yi suna cin haramun ne suna cin suhutu ne shi ya samu a cin hadisi da za mu kawo annabi ya ce in ka ga dama ka yawaita in ka ga dama ka taƙaita a wannan satin ake ba da bayanin cewa wata mata mai babur ya kaɗe ta a kaduna ta rasu amma da aka duba a jikinta sai aka samu naira dubu ɗari da hamsin tana kimshe da naira dubu ɗari da hamsin amma zuciyarta ta mutu ba ta ganin wannan dubu ɗari da hamsin ɗin ya ishe ta ta ja jali har ma ta ja wasu ta ba su jali tana nan tana ɗaukan kanta matalauciya tana ɗaukan kanta matsiyaciya tana ɗaukan kanta ba ta da wani rabo a duniya sai dai ta riƙa hannu a hannun mutane to ire-iren waɗannan mutane suna da yawa a cikin al'ummanmu salo-salo na roƙo yana da yawa a cikin al'ummanmu waɗansu za ka samu sun ɗauki matattun kaya sun sanya ma kansu suna bin kwararo-kwararo gidajen mai tasha-tasha bakin hanya sun zauna waɗansu da jagora waɗansu ba jagora su sunansu maruƙa duk wani mutum da ya zo mai mota sai ya buɗa musu ƙura mai babur sai ya buɗa musu ƙura mai tafiya a ƙasa sai ya buɗa musu ƙura yaro da babba mace da namiji suna musu kallon walakantattu kaskantattu to matukar dai ba buƙatuwa ta tilas ta sanya su wannan roƙo ba haka za su rayu a cikin kaskanci su mutu a cikin kaskanci gobe kiyama ko makoman su wuta haka nan akwai waɗansu maroƙan su dama sun aje kansu sunan su maroƙa idan za a yi biki ko za a yi taro na suna ko za a yi wani taro na siyasa ko za a yi wani aiki na gayya su sunansu maroƙa za su zo nan su zubar da mutuncinsu su zubar da mutuncin zuri'ansu su cire kunyan Allah su cire kunyan bayin Allah su cire duk wani sanayya da mutunci sunansu maroƙa idan suka ganka da naira ɗari biyar haka za su yi ta binka da magiya da magiya da magiya da rashin mutunci sai sun kwakuli naira ɗari a hannunka ko ɗari biyu idan kuma ka hana su koma su yi maka su zage ka su aibanta ka su aibanta zura'anka su aibanta gidanku su ma waɗannan salon maroƙa ne waɗansu maroƙan su kuma saboda tsaban ƙwarewa gurin iya roƙo su ko mutum ba zai zo ce maka bani ba ba zai roƙa ba amma haka za ka fito masallaci sai ya tarfa maka baya yana ta binka na gajiya lafiya kun gaisa ya tafi abin shi ba zai tafi ba sai ya raka ka ka dai gane wa shi ma roƙo yake wai yana son sai ka bashi wani haka zai zo kofar gidan mutane ya taluke idan ka fito ya ce maka wallahi tun safe nake nan gashi baka fito ba sai kusan azahar ko sai gab da sallan azahar dama dai na dai zo in gaishe ka ne a to na gode na gode to ba zai tafi ba haka nan zai tabinka shi ma wannan salon roƙo ne waɗansu saboda tsaban ƙwarewa gurin iya roƙo har a garin makka mutum ya shirya ya bar ƙasansu ya tafi ƙasan makka a can ne zai je ya kai kukan Allah subhanahu wa ta'ala a kusa da ɗakin ka'aba kusa da ɗakin Allah nan ne kuma zai ɗauki kukan Allah yana kai ma bayan Allah saboda ƙwarewa gurin iya roƙon sai ka ga mace da 'ya'yanta sai su samu riga sai su ɗaura hannunsu nan inda kuke ganin hannuna sai ya zama nan dungun kawai ya rage kake gani sai su rika maka abin nan a taimaka fi sabi lallai kai sai ka ɗauka duka guragu ne ba su da hannu sai gundu to hannunsu lafiyayye ne idan aka ba su sadakan da aka ba su suka tara idan suka tashi tafiya za su cire wannan abin da suka kulla hannun sai su fito da hannayensu su ɗibi kuɗin da aka ba su su kama hanya su tafi saboda tsaban kai kukan Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ire-iren waɗannan mutane a saudiya za ka gansu baƙaƙen fata ne ga su kusa da ɗakin allah amma wallahi za ka ga irin baƙin da ke tare da su baƙi ne mai shuyi za ka ga baƙin da suke baƙi ne na ƙasƙanci da walaƙanci a daidai lokacin da yake in ka ga ɗaliban mu sun dawo daga madina ko sun dawo daga makka sun dawo karatu sai ka gansu kamar ka taɓe su jini ya fito saboda mene su waɗancan suna kan hanyar allah waɗannan kuma suna kan hanyar shaidan to salo salo salo na roƙo a cikin al'ummanmu yana da yawa waɗansu su je masallatai su ɗauki takarda na magani wanda an rubuta ma kila wani kawun shi tun shekara ta dubu biyu da goma amma haka zai ɗauko ta jama'a bai da lafiya ko wani mahaifin shi bai da lafiya a taimaka mishi fi sabilillahi za ka ga wannan mutum baka taɓa ganin shi ba a duniya a unguwan amma a ranar ya san masallacin ku ya zo masallaci ya miƙe yana neman a bashi sadaka wani ma shashashan ka gan shi garɓashe shin ƙato wanda yake ko ƙarfi ne kai kasan ya fi ka ƙarfi amma mutuwan zuciya da ƙasƙancin duniya ta faɗa masa kafin ƙasƙancin gidan lahira wai yana nan yana bin masallatai yana neman a taimaka mai da sadaka fi sabilillahi abin ban takaicin kuma sai kaga masallata kuma ana ɗaukan sadakan ana zuwa ana bashi wannan ba alkhairi kai ba ka taimaki wani akan banna ne abin da ya wajaba kanka shine kaimar nasiha ya ji tsoron Allah ya bari idan zai je ya nemi sana'a je ya nemi sana'a amma karfafansa akan wannan mummunan sana'ar mummunan tafarki to ba gaskiya bane ba kuma ka taimake shi ba ka samu lada bane zunubi ne domin qur'ani ya ce wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan kar ku taimake ke ne akan saban Allah wannan roƙon da kuma yake yi sabo ne ga Allah subhanahu wata'ala za ka samu waɗansu mataye haka za su riƙa bi gidaje-gidaje waɗansu suna bi masallatai-masallatai sai ka ga mace da ƙuruciyanta sai ta tasa 'yan yara 'yan ƙanana 'yan shekara hudu biyar a gaba sai ta rika bin masallatai da magariba ko da isha'i lokaci mafi haɗari ga rayuwar mutum sai ta rika bi wai tana roƙo a bata wai tana da marayu e in tana da marayu ne ta je masallacin anguwansu ta yi rijistar marayunta alhamdulillah ƙungiyar izala ta fito da tsari na tallafa mu marayu samun masallacin da ba a da wannan tsarin yana da wahala ki je in gaskiya ne ki rijistan 'ya'yan naki a wani masallaci daga cikin masallatan ko kuma ki ɗauki ainihin abin nan kwamitin marayun ki samu shugabanta ko sakataranta a bincike akan ki a gano kina da marayu in Allah so za a rika baki tallafi da abin da ya dace to sai ka ga mace tana bi gida gida tana bi masallatai masallatai tana bi wuraren firan jama'a tana kai tallan kanta da sunan wai tana roƙo wai tana da ‘ya'ya marayu, tana da kaza, tana da kaza, tana da kaza. To irin wannan mugunyan ɗabi'an ita ce ta fito a cikin mu'amalanmu na yau da kullum. Yaro ga shi da ƙarfi, amma zuciyarsa ta mutu. Yana nan sai dai kullum ya miƙa ma yayansa hannu. Aboki zuciyar shi ta mutu, sai dai kullum ya ma abokin shi haka. Jama'a musulmi duka waɗannan abubuwa nau'i ne na ƙasƙanci da walaƙanci. Shari'a ba ta yadda da roƙo ba. domin Allah subhanahu wata'ala ya girmama dan adam wala karkar ramna bani adama Allah ya girmama dan adam ya girmama shi ya bashi ilimi ya bashi fahimta ya bashi hankali ya bashi mulki a ban ƙasa ya bashi ƙarfi da lafiya ta yaya ne dan adam zai dai kaskantar da kanshi ga wani Allah jama'a wallahi idan kuka bibiyi bayan ƙasa wallahi akwai arzikin Allah da yawa wanda ya fara fita shi ne zai gane haka amma in kana zauna ɗan wannan kutun na zaria kana nan kana jiran sai Allah ya yi ruwan sama ruwan saman ya ambaliya ya mamaye ko'ina har ya zo ƙofar gidanku ya shigo ƙofar ɗakin ka ya ce ni ne arziki daga Allah ka zo kawai ka ɗiba ka cika tafi Allah subhanahu wa ta'ala a sunnansa baya yin haka baya yin haka amma idan ka fita doron ƙasa za ka ga arzikin Allah gayenin bila ajajin arzikin Allah ƙofofin shi sun fi dubu sun fi ƙarfin tunanin mai tunani in kana so ka kwatanta ka fita ga kasuwanni nan a gefenmu nan ka ɗan kwatanta bari in je kasuwa kaza ka bi ƙwararru sanannu waɗanda suka san harkan kasuwanci su baka shawaran sana'o'i kamar guda goma kana iya yin sana'a kaza ita ma akwai alkhairi da albarka a ciki kana iya yin kaza a baka shawararin waɗannan sana'o'i ka bi waɗannan 'yan kasuwanni da ke gefenmu in ka ga dama ka je kasuwan zaria ko ka je kasuwan sabon gari ko ka je kasuwan tudun wada ko ka je kasuwan menene gabashi nan ko yammaci ga kasuwanni nan bila ajajin ka je ka baza kokarin ka ka nemi taimakon Allah ka sa haƙuri da kamewa da riƙon amana na tabbatar maka zuwa wani lokaci nan ni ina kallon millionaires ne a nan mun fi karfin mu zo muna cewa da Allah jama'a muna neman naira dubu goma za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sai dai mutum ɗaya ya zo ce ga miliyan goma mun fi karfin mu tsaya muna roƙon jama'a kawo mana sadaka fi sabilillahi ma'aikatanmu sun yi kaza abubuwa ƙanana dubu biyar dubu goma talauci ya yanke jiki duk ya faɗo mana dubu goma sai ya gagare mu sai mu sallah a masallacin nan sai a kawo sadakar naira dubu biyu ga manan a cikin masallaci kawai ba mu fita waje mun kai mu dubu hudu a cikin masallacin nan kawai sama da ƙasa mun kai mutum dubu hudu amma za a gama sallan juma'a sadakan da ake iya tarawa ita ce naira dubu biyu dubu uku dubu hudu rabon da aka yi dubu biyar ai an manta wannan wani irin talauci ne haka a wannan mimbari na taɓa baku labarin aikin hajji da na yi shekara ta 2015 2015 muka zauna ɗaki ɗaya da waɗansu mutane biyu mutanen kano idan muna zaune cikin dare sai dai in ji wannan na waya wancan za ta kawo miliyan 18 a karɓa a yi kaza a yi kaza a yi kaza wani zai zo da miliyan bakwai wani zai zo da kaza a ba ta kaya na miliyan kaza shi ma ɗayan haka da aka wayi gari wata rana sai in ce musu bayan Allah suka ce na na ce ku bani labari ko ko suwa ne ni saka dai danyi abin na alagawa ta na ce duk ba wani magana alagawa ta malam ku gaya mun ko suwaye dan in san irin wanda nake zaune da su sai karamin a lokacin nan shekarar shi talatin da biyar ne kaga ba sa'an mu bane shi babban shine ya kai matsayin sa'an mu sai yake batun cewa karamin kenan ya ce alagafata malam mu 'yan kasuwa ne ko muna kasuwanci ne muna da shagona a kantin kwari a kano ya ce ni ɗin nan kamar yadda ya faɗi zan gaya muku abin da ya faɗi ne ba haƙina ne in bincika ba ya ce ni ɗin nan malam da ka gani wallahi idan na daina sana'a na daina neman ko sisi a yau ya ce daga nan zuwa shekara arba'in wallahi ina da abin da zan ci haka ya faɗi ya ce ni ɗin nan in na daina neman ko sisi daga yau shekara arba'in nan yana da abin da zai ci ya ce to shi ko wancan alhaji wani ya faɗi sunan alhajin ya ce to mai gidana ne ni ina ƙida ya kaina cikin yaran shi ne mutanen da ke ci daga ƙarƙashin shi sun fi mutum ɗari duk ma'aikatansa ne sai ni ce to na ci ne musu addu'a ni ce Allah ya sanya albarka amma ku gaya mun sana'an ku kuma ku gaya mun shekarun da kuka yi a kasuwa babban ya ce malam ni sana'a ta ita ce abin nan sai da zannuwa nikan je indiya nikan je china nikan je dubai nikan je kaza in yi odan turaman zannuwa da lesussuka da waye da irin waɗannan yadudduka sai na ce to shekaran ka nawa a kasuwa ya ce shekara na goma sha takwas kenan a kasuwa yau ya aka yi haka samu wannan jali ya ce ai na rika bin shagunan manya-manyan alhazai ne sai in je shago sai a bani turmi biyu turmi uku ko yadi biyu yadi uku sai in ɗauko in zo bakin titi idan ka zo ka tsaya a motan ka din in sauwaka maka sai in zo in ce gashi alhaji ka ji asalin kuɗin shi abinda Allah ba kawai ɗan ƙara mu ko naira ɗari ne ko naira hamsin ya ce to haka nike yi haka nike yi har Allah ya bani iko na ɗan kafa tebur irin in kaje kantin kwari irin wanda zaka gansu da tebur din nan da dama daga cikin su ba jalin su bane sun dan samu dama ne suka kafa tebur din sai su shiga cikin kasuwa su dauko kaya daga manya manyan alhazai sai su zo sai su baza sha'ani yace to shine har Allah subhanahu wataala ya taimake ni na bude shago ɗaya na bude shago biyu yanzu ko malam ai abin sai dai godiyan Allah a taimaka mana da addu'a shekaran shi goma sha takwas a kasuwa amma miliyoyin da ke karkashin shi ya fi karfin a kirga na ƙasa da shi ma yana taɗe in ya zauna shekara arba'in yana da abin da zai ci to ballanta na shi wannan alhaji to shin wannan arzikin ruwan shi Allah ya musu daga sama ba miƙewa suka yi ba ba haƙuri suka sa da dauriya da juriya ba sun ta roƙon mutane ne to irin wannan ƙasƙancin da ya faɗa ma al'ummanmu mazanmu da matanmu yaranmu da manyanmu ga ƙofofin arziki nan da dama akwai wani littafi wanda yusuf al-qardawi ya rubuta daura al-qiyami wal akhlaq fil iktisad al-islami akan tattalin arziki ne wallahi idan ka karanta littafin na abin zai daure maka kai ashe har iska wannan akwai irin yanda Allah ya tsara a ribaci iska ashe ba a banza Allah ya ba mu iska ba rana wannan da wata da tekuna da ababen da ke cikin ruwa duk hanyoyin arziki ne yau a technology na duniya za su gaya maka cewa iska ta fi ƙarfin wasa irin arzikin da ake samu ta ƙarƙashin iska ba kaɗan bane ballantana ababen da ke cikin ruwa da kifayenta da ma'adinanta da abubuwa manya-manya amma ga masu arziki nan kasala da san rai da san kai ya mai da su talakawa ni a cikin nan wallahi ga mata kai haddatawan ma da ku nake yau duk a haɗa ga baki ɗaya ba wani matashi ba wani dattijo shi ma dattijin ai yana son ya ji daɗi shi ma yana son ya arziki ya fi ƙarfin ƙasƙancin rayuwa ya fi ƙarfin roƙo ka fi ƙarfin abincin gidanka ka fi ƙarfin tufafi da abin da suturan gidanka kai ko rufin asiri kai matanka sai ta fi kimanta ka mafi yawan matsalolin da muke samu da matanmu don matayen sun gan mu matsayata ne talakawa in ka sake ta sai dai ka zauna talaka baka da nayi da ta san cewa kana da wani kanzi kana da wani taska ajiye wallahi dole za ta bi ka au an aukar han ko tana so ko ba ta so ta san in bai jin tsoron Allah ya in kaso auren mata saba'in za ka iya to ba mu kawo nasosa da hujjoji waɗanda suke haramta roƙo ba lokaci ya yi amma wannan tambihin shimfiɗa ne dangane da abin da huɗuban ta ƙunsa na dalilai da hujjoji da ke nuni akan cewa roƙo haramun ne roƙo haramun ne jama'a ka gama mutsumutsin ka roƙo haramun ne eh akwai wanda roƙo ya halasta musu duk zamu je su insha Allah ta'ala a cikin khutba wanda yake shari'a ta yi da su roƙo amma shi ma ba roƙo irin wannan diman wa abadan ba roƙo ne zuwa dan wani lokaci amma ɗaukar roƙo ta da kamar yadda zamu ji a cikin wani hadisi ba za ka taɓa ƙoshi ba ba za ka taɓa ba je ka sami irin sakatarorin nan na, manya-manyan ma'aikata kullum in ya zo shi dai a bashi a bashi a bashi har yau ya ƙoshi bai ƙoshi ba ba kuma zai ƙoshi ba sai dai ya mutu cikin ƙasƙanci da walaƙanci ka duk wanda aka jarabce shi da fitina na roƙo da ɗaga kai din a ganshi a bashi kai wannan ya faɗa cikin tasu wannan ya faɗa cikin halin kakanika yi wannan ya kamu da wata annoba wacce ta fi coronavirus ta fi hiv haɗari ta fi ta fi ta fi hepatitis bala'i don haka sai dai ya haɗa da addu'a ya kuma miƙe ya yi da gaske ya nemi taimakon Allah duk wanda ya ma Allah da gaske Allah zai mishi da gaske ya Allah muna roƙonka cikin falalanka da rahamarka Allah ka wadatar da mu daga talauci Allah ka nisanta mu daga roƙe-roƙe, Allah ka tsare mu daga ɗaga kai don a ganmu a bamu, ya Allah ka azurta mu da arziki mai yawa kuma ka azurta mu da miƙawa, ya Allah ka rufa mana asirinmu duniya da lahira, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya, ya Allah abin da ya dame mu ya Allah ka gusar mana, abin da muka tasa a gaban alkhairi Allah ka taimake mu, Allah ka rufa mana asirinmu duniya da lahira. وصلى الله وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك